ta nan ne za a gane girman kuma wanda ne wa kasidar sharhi a ce wannan kasida ce ta shek ibrahim iyar duk da yadda ya ci buga da fasaha da balaga da nahawu da sarku da ilmummuka daban-daban cikin wannan kasida wanda ake ganin cewa ita ce bakan damiya na maulan mushek ibrahim ya a cikin kasidu na ne gaba daya sai aka samu matashin da la'alla shekarunsa ba su cika talatin ba ya ɗau wannan kasida ainiya ya mata filla filla lugawiyan da kuma laduniyan to wannan dalili ne cewa ya samu fatahi kamili bi idnillahi subhanahu wa ta'ala saboda haka muna mishi albishiri muna wa sauran yan uwansa da jagororin wannan makaranta albishiri muna farin ciki muna murna sannan kuma na ji daɗin gayyato malamin da ya gabata wanda ya sanar da mu wane ne ma'aiki alaihi salatu wa salam isasshen ma da ya taɓo batun kare martaban sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama a Allah ya saka miki da alkhairi Allah kuma ya haɓaka wannan makaranta makutudai da niyoyi na alkhairi da jagorin wannan makaranta suka yi niyya Allah ya tabbatar da su to bayan wannan ina jin zuwa gare ku gaba ɗaya iyayena da shehunaina da mukaddamaina da dukkan waɗannan baki da yara maza da mata gaisuwa sun tsiri shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a hadara ta ma'aiki alaihi salatu wa salam idan malaman kufaye suka ce hadara suna nufin wani abu ne wanda yake sama da makali idan aka ce makami za ka iya neman makami ko kuma surukinka da ubudiyarka su kai ka wani makami amma hadara Allah subhanahu wa ta'ala ne yake duba a waɗanda suke kan makamai kowanne ya ɗauka shi kan wata hadara wanda bai isa ya ƙece wannan hadara ɗin ba duk abin da zai aikata da abin da zai fada daidai da hadararsa yake fada daidai da hadararsa yake aikatawa saboda haka ne mala'iku suka ce wa ma minna illa illa lahum ma maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-safun wa inna lanahnu al-musabbihun maqamin da mala'iku suka yi amfani da shi a nan to shi ne malaman kufaye suke nufin hadara mala'iku suka ce kowanne daga cikin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi a wata hadara bai isa ya kauce wannan hadara ba shi yasa suka yi bayani suka ce wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun a mala'iku akwai waɗanda Allah ya halitta tun da ya halice su suna nan a jere a safo akwai da suke safo na farko akwai na safo na biyu akwai safo na uku duk wanda ya kuskura ya bar safunsa ko ya motsa take daga wujudi zai koma adamu take zai zama babu zai narke zai kone saboda ya yi su'ul adam ma'arraf ga inda Allah ya ajiye shi kuma ya bar wannan wajen hakanan duk mala'ikan da Allah ya ajiye shi sahun masu rukuri mala'iku ne gaba ɗaya tun da aka halishe su suna nan a rukuri inda wani su zai dago zai narke zai gode ya zama babu haka waɗanda Allah ya ajiye su hadara ta sujada tun da Allah ya halishe su suna nan a halin sujada inda za su dago daga wannan sujada to take za su gode to domin haka ne idan malamin suna magana akan hadara za ka ga cewa za ka ga cewa sun yi magana a harshen wannan hadara ne to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake da hadara ma'aiki subhanahu wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yake kan wata hadara haka duk annabawa Allah subhanahu wa ta'ala duk wani annabi Allah ya ajiye shi kan wata hadara haka nan duk wani waliyi duk wani kudubi yana kan wata hadara kowannen su yana magana akan hadarar da Allah ya ajiye shi kuma yana aika aiki akan hadarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi shi kuwa ma'aiki alaihi salatu wassalam ta yadda za ka gane girman hadararsa za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ƙur'ani yana bin shi yana lallashin shi Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci yakan iya jan hadararsa ya zo da ita dab da hadararsa shi Allah subhanahu wa ta'ala ta nan ne za ka gane girman wannan hadara ɗin domin haka za mu iya buga wasu misalai a irin wannan lokacin da muke da su kaɗan domin a gane girman wannan hadara muhimmancin gano girman hadara ta ma'aiki alaihi salatu wa salam shi ne to mutum ya san irin mu'amalar da zai yi da ma'aiki ya san me zai faɗa a kansa saboda wani abin da za a ɗauke shi bai kai ya kawo ba in hadara ce ta ma'aiki to abin zai kai ya kawo wani abin da za a ɗauke shi ɗan kankani ne a hadara ta ma'aiki sai abin ya zamanto babba ya zamanto mai girma ne to domin haka ne Allah subhanahu ta'ala ya bubbuga mana misalai wurare daban-daban a cikin Qur'ani cikin waɗannan wurare inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين wata mata ce ta zo ta yi kyautan kanta wa ma'aiki alaihi salatu wa salam da wannan aya ta sauka matar ta zo ta yi kyautan kanta ga ma'aiki alaihi salatu wa salam aisha take cewa amma tastahi mar'a أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم shin mace ba ta jin kunya ta zo ta tsaya cikin sahabbai ta ce ta ba da kyautan kanta wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana ganin irin jan ajin da mata suke yi yadda suna son abu suka iya ja da baya a haka za ta zo ta tsaya a gaban sahabbai ta ce na ba da kyautan kaina kyautan kaina wa gare ka tana faɗan wannan magana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya yace wa ra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min duni mu'minin anan za mu san girma na hadara ta ma'aiki alaihi salatu wa salam cewa idan mace ta zo ta bada kyautan kanta a gare shi a wannan lokaci ta halarta a gare shi ba tare da sadaki ba ba tare da tara jama'a shaidu ba ba tare da siga ko abin da ya kama da wannan ba domin haka ne malamai suka haɗu a kan cewa in arada nabiyu an yastankiha haɗin nan istinkani da Allah ya yi amfani da shi a nan nikahu ne lugawi ma'ana idan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya so ya kusance ta da wannan kyautan kawai zai kuje zai kusance ta ba bukatan kawo sadaki da siga da shedu wannan kyautan kawai da wannan ne zai kusance ta ma'ana istinkani ne kawo anan na lugha ne na kusanci da iyali wannan ake nufi ba wai ana nufi idan ta ba da kyautan kanta ga ma'aiki alaihi salatu wassalam sikil bayan wannan ana bukatar kuma a daura musu aure ba haka ba haka ake nufi ba saboda ba kususiyya a cikin wannan ko da kai ne wata ta zo ta ce ta ba da kyautan kanta a gare ka to za ka iya nemo sadaki a nemo jama'a a daura musu aure to idan aka ce ma'aiki ma haka ne to wacce kususiyya aka samu a wannan waje domin haka ne aka tabbatar da cewa in arada nabiyu an yastankiha haɗin nan istinkani a nan lugawi ne idan ma'aiki ya so kusanci da ita da wannan kyautan shikenan ya wadatar zai iya kusan- zai iya kusantar ta abin da zai ayyada wannan Allah subhanahu wataala yake khalisatan laka min dunil mu'minin khalisatan laka min dunil mu'minin saboda idan wata ta yi kyautan kanta a gare ka a daura muku aure din ba abu ne ke bantacce ga ma'aiki kadai ba kai ma za a yi yi maka haka to saboda haka ku duba yadda Allah subhanahu wataala ya kawo a tsantsaurar mataki a harkokin auratayya amma sai saboda girman hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wata ce za ta zo ta tsaya ta ce na ba da kyautan kaina a gare ka shikenan da wannan ta halaka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kenan hukunce-hukunce na shari'a da aka shimfiɗawa al'umma gaba ɗaya waɗannan hukunce-hukunce ba sa kan ma'aiki alaihi salatu wassalam cewa sai an ɗaura masa aure cewa sai an ba da sadaki sai wasu shaidu wannan ba sa kansa Allah subhanahu ta'ala ya bambanta shari'ar sa a auratayya da shari'ar al'ummar sa gaba ɗaya a auratayya domin a nuna cewa shi din daban ne kuma domin a nuna girman hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassalam abinda kuma zai kara fayyace mana wannan lamari karara wani sahabi da ya ga ma'aiki ya yi shiru a lokacin da matar ta ce na ba da kyautan kaina a gare ka bai yi magana ba sai ya tashi sai ya ce ya ce zawwijniha in lam takun in lam takun laka biha haja idan baka da bukatar ta ka auren mini da ita in ji wannan sahabi mabukacin aure ne shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to nemo wani abu na sadaki kana za ka gane cewa wannan kususiyya ce nemo wani abu na sadaki ya je ya nemo ya nemo bai samu komai ba sai ya zo ya ce zan ba da zanin nan nawa saboda su sahabbai zani suke ɗaurawa maimakon saka wando sai manzo ya ce mishi idan ka bata zaninka a matsayin a matsayin sadaki kai kuma me zaka daura yake manzo yace mishi walau khataman min hadid kai koda zobin karfe ne ka je ka nemo a daura muku aure da wannan sanin kowa ne zobin karfe bai kai misali rubu dinari ba amma manzo sallama yace ya je ya kawo zobin karfe a daura musu aure ya je ya nemo saboda talauci da rashi zobin karfe ma ya rasa ya rasa yadda zai kuma gari yana santa sai ya koma gefe sai ya zauna sai ma'aiki alaihi salatu wa salam sai ya ce mishi hal ma'aka shay'un min alquran akwai wata sura ko wata aya ko wasu ayoyi da ka haddace ni sai ya ce wannan kuwa ina da shi ma'i suratu kaza wa kaza wa kaza sura kaza ma na haddace kaza ma na haddace sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace yace izhab wa kad mallaktu mallaktuka hadi ma ma'aka min alquran a wata riwaya izhab wa kad wahabtuka hadi ma ma'aka min alquran kaje na mallakar maka da ita da abin da yake tare da kai na qur'ani ko na baka kyautar ta kamar da ita ta bada kyautar kanta a gare ni da abin da yake tare da kai na Qur'ani ayoyi ko surorin da ka haddace wanda duka yana nuna mana ne ma'aiki alayhi salatu wassalam a harkokin shari'a yana tasarrufi yadda ya so saboda ba a mayar da ayoyin Qur'ani ko kuma surori a matsayin sadaki haka nan ba a mayar da abin da bai kai ruku'i dinari ba a matsayin sadaki amma ma'aiki alayhi salatu wassalam yayin tasarrufi cikin shari'a yadda ya so domin haka ne Aisha da ta faɗi wancan kalima da ta gabata a matar sahin mar'atu an tahaba nafsaha lin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai wannan aya ta sauka sai Allah subhanahu wa ta'ala saukar da aya ta gaba da wannan aya turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha aya Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma'aiki alaihi salatu wa salam za ka iya jirkintar da wacce ka so kwananta ne ranar girkinta ne ka janye sannan kuma ka janyo kuma wacce ba ranar girkinta ba ne kamar ranar kwananta ne ma'ana kisma bai zamanto wani abu wajibi ga ma'aiki alaihi salatu wasalam ba bi aisha ta kalli wata kalma mashhura kalmar da take nuna tsantsar ma'arifanta da sanin ma'aiki alaihi salatu wasalam take cewa ara rabbaka yusari'u fi hawaka ina ganin ubangijinka yana gaggawan ya zartar da duk abin da ranka yake so duk abin da ranka ya rada yake so ya mayar da abin shari'a yake so ya aikata maka wannan abu ku duba hawa din hawa annabi ne su kutum mai daraja ɗaya daga cikin manya manyan annabawan da Allah ya ambata a cikin Qur'ani Allah subhanahu wataala yake mishi ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah abin da aka hana annabi Dawud alaihi salatu wasalam cewa idan ya aikata abin zai bace zai bace a dauke mishi annabta a karɓe mishi risala sai gashi Allah subhanahu wata'ala jin hawa na ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi yana aikata mishi daidai san ransa daidai abin da yake so yake aikata mishi wannan hadara da girma yake kamar da Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar mana da cewa kunuti wani abu ne ke bantacce makami ne a hadara ta Allah subhanahu wata'ala da kuruti da ubudiyya ake takewa wannan makami na kuruti kamar da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati aka shigo da kunuti sahun makamai wanda waɗannan makamai gaba ɗaya suna hadara ta Allah subhanahu ta'ala amma Allah subhanahu ta'ala duk da wannan aya da aya ire-iren wannan irin su a huwa qanitun ala al-layli sajidan wa qa'iman Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa qumu lillahi qanitina lillahi qanitina amma saboda girman hadara ta ma'aiki da kusancin wannan hadara da hadarar Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa man yaqnutu yukunna lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihah aka zo aka janyo hadara ta ma'aiki saboda girman wannan hadara aka zo da ita dab da hadarar Allah subhanahu wataala makamin da ya zamanto a hadarar Allah aka mayar da wannan makami ya zo ya zamanto fitil kuma a hadara ta ma'aiki alaihi salatu wasalam haka ce wa man yakunut min kunna lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama haka nan Allah subhanahu wataala domin ya nuna girman hadara ta ma'aiki kada ana wasa da wannan hadara yace duk mutumin da ya dauko kalmomi da Allah subhanahu wataala yake gaya wa manzonsa a cikin Qur'ani shi ya dauki ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi ya ya gaya wa ma'aiki take ya kafirta saboda Allah subhanahu wataala yana faɗan waɗannan kalmomi ne a hadararsa to kai kuma idan ka ɗau wata kalma daga cikin waɗannan kalmomi ka gaya wa ma'aiki za ka zo ka kafirce gaba ɗaya domin haka ne ibnu kuwaitira da ya ce wa ma'aiki ittaqillaha a'idan ittaqillaha sai ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce a je a kashe shi ya kafirta sai na abubakar ya je kashe shi saboda iya sallarsa ya kasa kashe shi bayan shekaru kusan arba'in sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya nemo shi ya fide shi menene ya kai ya kawo har aka kashe shi ittaqillah ya gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ittaqillah wanda in wani ya gaya wa nasiha ya masa aiki ya aikata na lada amma a hadarar ma'aiki alayhi salatu wassalam saboda girman wannan hadara da ya ce wa ma'aiki ittaqillaha ai ijil kalmomi ne duk masu kyau amma he ka he kafirta da wannan saboda shi bai isa ya gaya wa ma'aiki ijil ba bai isa ya gaya wa ma'aiki ittaqillaha ba duk da Allah subhanahu ta'ala ya gaya masa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wala tu'il kafirin wal munafiqin amma shi da ya wannan kalma da Allah ya gaya wa ma'aiki a hadararsa shi da ya gaya wa ma'aiki sai take ya kafirce jininsa kuma ya zo ya halarta saboda girman hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassalam hakanan Allah subhanahu wata'ala saboda girma hadararsa a hadisi na Abu Sa'id al-Mu'alla ma'aiki ya kira Abu Sa'id al-Mu'alla kamar da yake cikin sahihaini yana cikin sallah yace ya kira shi ya kira shi har ko uku bai zo ba dai bai gama sallama ya zo sai ce ya ma'aiki ai sallah ne sai ce alam tasma qawluhu subhanahu wata'ala يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم baka ji abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba ne ya kuma mune idan Allah da ma'aiki suka kira ku ku ansa baka ji wannan ba ne za ka zo ka ce min ina sallah ku duba girman sallah ita ce a azamul ibadat kuma sallan nan fa Allah ake wa a cikin sallah za ka yi wa Allah ruku'i za ka yi wa Allah sujjada da abin da kake a cikin sallan nan Allah kake wa bauta kake wa Allah amma saboda girman hadara ta ma'aiki a salatu wasalam kana sallah ka bar ibadar da kake ka tafi idan ma'aiki ya kira ka ta yaya za ka kwatanta girman wannan hadara ɗin ibada kake wa Allah duk da girman Allah duk da ibada ce ta Allah ka bar ruku'i ka tafi gun ma'aiki ya kira ka ka yanke sujjada ka ta kokon ma'aiki ya kira ka sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisi na Abu Sa'id al-Mu'alla wanda shi aka kira a cikin sahihaini me wannan yana nuna mana yana nuna mana cewa idan ana magana akan ma'aiki to ka dinga jin harkar a hankali idan baka ji abin a hankali ba za ka zo ka kafurce ta inda baka zata saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam sai da sai da aka sa surutu da daga murya a hadararsa suka zamanto ridda suka zamanto kufuru wanda duk irin littattafan da zaka karanta a babi na ridda da kufuru da shirku ba za ka ga an sa daga murya ko surutu an ce ridda ne ko kufuru ne ko shirku ba ne ba za ka ga wannan ba amma saboda girman hadara ta ma'aiki a hadararsa sai surutu da daga murya ya zama to ridda ya zama to kafirci Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jari ba'dikum li ba'd sai ce an tahabata a'malukum wa antum la tash'u la tash'uruna daga muryan sai ya ce a sanadiyarsa a gaban ma'aiki alayhi salatu wassalam ayyukan ku da kuka aikata za su zo su rushe wanda ba abin da yake rusa aiki sai ridda sai kufur kamar da Allah subhanahu wa ta'ala bayyana ayoyi da yawa da in ashrakta la yahbatanna amaluka wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yatajid minkum an dinihi falyamut wa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah nuna cewa abin da zai rusa aiki shine ridda to sai aka saka kunutu da daga murya a gaban ma'aiki ridda ne kufuru ne shirku ne amma idan ka yi shi a gaban kowa ba yana nan kana nan a cikin imanin ka kana nan a cikin a cikin musuluncin ka domin haka lamarin a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in bai kai ya kawo ba ma a gun wani ji a gunsa lamarin sai ya zo ya girma ya zama wani abu ne wani abu ne babba wanda ba a iya maganarsa صلى الله عليه وسلم هكذا الله سبحانه وتعالى domin ya nuna mana girman hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya ɗauko wasu kalmomi waɗanda na hadararsa ne sai yake amfani da su a hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma shi da kanshi yake amfani da waɗannan kalmomi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala misali da yake wa ma naqamu illa an aghnahum Allah sai yake wa rasuluhu yake Allah ya wadatar da su sai yake manzonsa shi ma ya wadatar da su min fadlihi daga fadlan Allah wadanda irin waɗannan kalmomi ire-iren wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah rama wai taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi inda wasu mawaka ne daga cikin mawaka na ma'aiki suka huta za a iya tuhumar su da ridda ko a tuhume su da shirka sun ɗauki kalmomi da sifofi na Allah sun gaya wa ma'aiki a salatu wassalam amma harkar harka ce ta Qur'ani magana magana Allah subhanahu wataala ne domin anan Allah subhanahu wataala ya ce aghnahumullahu wa rasuluhu Allah ya wadatar da su ma'aikinsa kuma ya wadatar da su kenan Allah ya zama almuguli ne wadatarwa ma'aiki alaihi salatu wasalam shi ma ya zama to al-mughni hadarorin guda biyu suka zo suka haɗe suka zama to abu guda ne kuma ba kufuru bane ba shirka bane Allah subhanahu ta'ala shi ne ya tabbatar da wannan haka an'ama Allahu alaihi sai ce wa an'amta alaihi Allah ya mishi ni'ima yace kai ma ka mishi ni'ima bai bai tsaya a Allah ya mishi ni'ima kadai ba sai Allah ya zama al-mun'im mai ni'imantarwa ma'aiki ma Allah kuma ya ce shi ma ne imantarwa ne haka alayhi salatu wassalam duk da Allah subhanahu wataala yana cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ma'isha harkokin arziki na rayuwa Allah subhanahu wataala a duniya da lahira yake shi ne yake kasawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya amma ga ma'aiki cikin sahihul bukhari yake cewa innama Allahu al-mu'ti wa ana al-qasim yace Allah din mai bayarwa ne abin da yake nufi da nahnu qasamna yana nufi nahnu a'tayna yake nufi mu ne masu bayarwa yake nufi me kasan yace ni ne ya kawo innama adatu hasrin adatu qasam me kaso din yace ni ne duk wani mutum duk wani kwaro duk wata dabba a sammai ne a kasai ne ko a wannan duniya daidai da tsugun ruwa arziki ko yin kankancinsa to sai ya biyo ta hannun ma'aiki a ne salatu wassalam tukunnan shi ne yake raba arzikai gaba ɗaya a duniya da lahira shi ne har wani malami yake cewa da wannan hadisi da cikin ko tirmidhi ko nasai ko ibnu maja yake da wasu za su yi kokarin su dai fantar da shi ta yaya ma'aiki zai ce shi yake karɓar arzikin Allah ya yi wa maganar Allah gyara bayan Allah ya ce na hannu kasan na bayyana mun ma'aikatan kira ya ce duniya ya kawo inna ma ya ce inna mallahul mu'fi shi Allah ɗin ba alkasimu bai almu'fi ne ni ne alkasimu ɗin da za a yi za a nemo hanyoyin da za a bi a ta ifantar da wannan hadisi amma hadisin hadisi ne a cikin sahihu bukhari me wannan yake nuna mana wannan yana nuna mana girman hadara ta a girman hada girman hadara ta ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam hadararsa girman hadarar da ta kai girma sai Allah subhanahu wataala yake cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wanda duk cikin qur'ani babu wata aya da ta nuna girman hadara ta ma'aiki alaihi salatu wa salam irin wannan aya saboda idan su wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama suna nuna hatsuwar hadarorin ne guda biyu ko janye hadara ta ma'aiki a zo da ita dabda hadara ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba sako bane amma anan Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nuna girman hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassalam yake shi da kanshi shi da mala'ikunsa suna wa ma'aiki alaihi salatu wassalam salati wanda salati ibada ce daga cikin ibadu aiki ne daga cikin ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala ko da cewa yayi mala'iku suna yi wa annabi salati to ya kai abin mamaki ya kai abin al'ajabi ya kai ya nuna girman hazara ta ma'aiki a salatu wasalam amma bai ce inna mala'ikatan lahi yusalluna ala nabi ba yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi saboda haka ne al-imam yusuf yusuf an-nabahani yake cewa hakikannin gaskiya shine duk salati Allah subhanahu wa ta'ala ne yake yi wa yake yin salati babu wani mai salati sai Allah subhanahu wa ta'ala yace domin idan aka zo aka ce maka kai alwala zaka dau buta ka fara alwala aka ce kai sallan da asar zaka fuskanci kibla kai kabbara Allahu akbar aka ce kai sadaka zaka dauko naira goma ko biyar ko ashirin ka sadakar haka da aikin da aka ce kai zaka yi shi practically amma in aka ce kai wa annabi salati to sai ka ce Allahumma salli haka kake cewa ma'ana ba kai ne za ka yi wa annabin salati ba sai ka koma gun Allah ka ce Allah ka yi wa annabin annabin ka salati kaga kenan hakikanin gaskiya duk wani salatai da muke yi da mala'iku da aljanu da dukkan halittu suke yi wa ma'aiki alaihi salatu wasallam hakikanin gaskiya Allah subhanahu wata'ala shine yake mishi salati saboda komawa muke yi gun Allah mu ce Allahumma salli haka muke faɗa to saboda haka ganin yanayin lokaci in ana magana akan hadara ta ma'aiki a salatu salam ba a cewa komai domin safiya ta ziyarci manzo a masallaci yana itikafi sai wasu mutane daga cikin ansarawa guda biyu suka fito da suka leko masallaci sun gane ma'aiki amma ba su gane wannan wacce mata ba ce ba su gane ba shi suka ja da baya sai ma'aiki ya rufe lati wa salam ya ce ala rufe kuma ku yi a hankali ku yi a hankali a wata ruwa ya ce ta'ala ya ku zo ku zo sai ki inna ma hiya safiya yake safiya ce ba yake inna shaytana yajri fi bini adam ko min bini adam majra dam وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو رواية وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو شرا إلى tsoron shedan ya jefa wani abu mummuna cikin zukatanku cewa wace ce kuma tare da ma'aiki da zaran shedan ya jefa wannan a cikin zukatanku to take kun kafirce taken kun ka saboda girman wannan haka domin haka ma'aikin yake a larisin kuma domin yake ci musuluncin su yake ci imani domin in bai kira su ya ce musu inna inna ma hiya safiya aw innaha safiya da wuri ba har shedan ya je ko da haka a cikin sukatan su to sun kafirce shi yasa Sufyan bin Uyayna suna tare da al-Imam Shafi'i sai ya ce wa imamu shafi me kake fahimta a wannan hadisi na ali ibn husayn al safiya me kake me kake fahimta sai ya ce abin da nake fahimta shine manzo ya kubutar da imanin ku ne da musulunci da sun janye harshe dan ya jefa wannan shay'an din cikin zukatanku bai ce musu inna ma hiya safiya ba to take sun kafirce saboda abu ne bai kai ya kawo ba abu dan kankani amma idan a hadara ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam sai abin ya kai ya kawo ne zamanto abu ne mai girma to za mu dakata a nan wassalamu alaikum